وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مديو 21 قوة أزمي hijiriya 1447 wanda ɗaya kirgin kuma goma ne ga watan march 2026 daga wannan masallaci na al'afa cikin anguwar nasarawa da ke garin gombe inda muke ci gaba da tafsiri a cikin suratun nisa mun gama ali imran shekarun jiya yau za mu tashi aya ta biyar a suratun nisa'i allah subhanahu wataala ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا wannan ayar da take gaban mu fadin Allah madaukin sarki wala tutu sufaha amwalakum atafi ne atafi ne na wasu ayoyi guda biyu da muka wuce ayoyi guda biyu da muka wuce Allah ya ce wa atul wa atul yatama wa atul yatama amwalahum wala ta tabaddalu khabitha bit-tayyib kara musu ciwaciwa ku basu dukiyarsu aya ta biyu kenan a suratul nisa'i mun ganta saboda ina son tafsirin mai zaka man aji ne wa atun nisaa wa atun yatama amwalahum marayu ku basu kudin su aya ta hudu wa atun nisaa sadaqatihinna nihla su ma mata da za ku aure su ku basu kudin su yanzu guda biyu duk ku ba su kudinsu ko to nan gurin ubangiji kamar yana magana da mu ne yana cewa kamar allah yana cewa a gane ni duk da na umarce ku ku ba wa marayu dukiyarsu kuna gane fasara sannan ni na ce ku ba wa matan da kuka aura sadakinsu wannan kofan sadakinsu ba guda biyu an ce ku bayar ba to ni Allah ni da na ce ku yi haka amma fa na faɗi haka ne a wannan ai a waccan ayoyi guda biyu amma wala tu tusufaha amwalakum allati ja'allahu lakum qiyama da sharadin marayun ba yara ne kanana ba ba mahaukata ba da sharadin matan da za ku ba sadaki ba marasa hankali ba ba wawaye ba idan wawaye ne wala tu sai mu dawo aya ta gaban mu in wawaye ne ko yara ne ko marasa kan gado kwakwalonsu ba ta tafiya wala tutusufaha amwalakum kar ku ba wa wawaye ko yara ƙanana ko wanda ba su da hankali mahaukata amwalakum dukiyarku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda ku aka sa kuka zama masu tsayawa da sa ido akai yanzu ana magana da ausiya ana magana da waliyin mace da zai aurar da ita ana da magana da wanda aka mutu aka bar masa marayu ana maganan wanda yake kula da wasu yara da suke karkashinsa kun gane duwayen da su ake magana kada dauki dukiyarsu a basu shi yasa malamai suka kai ruwa rana me ake nufi da sufaha'u wala tu'tu sufaha'a amwalahum amwalakum nan dukiyar an danganta ta zuwa gare ku saboda sa ido da kuke amma tasu ce alija Allah lakum qiyama ay yaqumu biha aishukum wannan dukiyar da rayuwarku take tsayuwa a kanta wata haƙiƙu masalihukum wanda maslahan kuma take kai la tutu haliman la yuhsanu laman la yuhsinu tasarruf fil mal kar ku bada ita ga wanda bai iya juya dukiya ba wal qiyamu alayhi wa wal qiyamu alayhi wa hibzuhu da kuma ba zai iya tsayawa a kansa ba kuma ba zai iya kiyaye ta ba imma li adami aqlihi ko ya zama dan bashi da hankali kalmajrun kamar ma hukaci aule admi rushdihi ko kuma dan ba shi da hange kasagir kaman yaro aule gairi zalika min asbabin ko kuma da wani abu na sabuba hatta law kana hadha almalu malakum koda dukiyar tasu ce alal haqiqa a haqiqa wa antum alaihi awsiya'u amma kuma an ce malakum saboda ku ne kuke tsaye akai wala tutuha kar ku basu talama kanu sufaha matukar dai wawaye ne kar ku ba su wala yusununa tasarrufa fihi ba intik ba za su iya jujjuya ta su yi amfani da ita yadda ya kamata ba sa iya halakar da ita kar ku yi haka walakum hirsukum ay walakum hirsuhum ala amwalihim ka hirsihim ala amwalikum ya zama da kuke kula da dukiyarku kamar da kuke kula da dukiyar sai da kuke kula da dukiyarsu kamar da kuke kula da dukiyarku ne ku tsaya a kai karku ba su warzuquhum fiha amma ku ciyar da su abinci a ciki waksuhum ku bi musu tufafi in sallah ya zo suna bukata ku musu tufafi in kun ga kayan su ya fara baki kar ku ba su fitar da datti za a zage ku ku masu kula da su ku musu dinki mai kyau abinci ku ba su mai kyau kar ga suna ramewa a ce ba ku kuwa ka kula da su warzu gun fiya qulu lahum qawlan ma'rufa ku ga musu magana mai dadi ku ce ah kar ka gana hana ka kudin nan akwai shirin da nake maka ne na fi so sai ka isa lokaci kaza sai ka samu satifiken na kaza ka samu satifiken na kaza domin riban da ake ci ga ɗan kasuwan da ya tara satifiket na kasuwanci ya fi wanda ya shigo kasuwanci haka ka bari zan ɗan maka training ka bari zan tura ka ka yi workshop na kasuwanci sai ka yi ta musu wa'annan ƙaunar ma'arufan a bisu a hankali kar a bar ƙofan da shaidan zai gane shaidan zai ci nasara a kansu ya ce dukiyar nan fa ubanku ne ya bari ubanku ne ya sha wahala kawai ya zai muku gadara sai a fara samun matsaloli kulu da hun kaulan ma'arufa ku gaya musu magana mai kyau ma'anan ayan ta fito to mu dawo matsaloli da suke karkashinta amma bari mu sake karanta ta a gurguje wala tu'tu sufaha'a kar ku ba wa wawaye wawaye amwalakum dukiyarku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman in ta ku ce zalla ba ta su aka ba ku ajiya ba to ja'ala Allahu lakum qiyaman wannan dukiyar ita kuke rayuwa ita kuke samun riba rayuwar ku take tafiya akai in ta ku ce zalla ko kuma ya zama na tasu ce wacce ya zama na an sa ku saka mata ido akai qiyaman warzuquhum fiha kuma su duk abin da ya dace a ciki waksuhum kuma su tufafi ga kullun qawlan ma'rufa Imam al-Qurtubi karkashin ayan nan yake cewa akwai masaloli guda 11 amma kadan muka zaba wanda za su fito mana da ma'anan manyan abubuwan da muke bukata masala ta farko Allah subhanahu wataala da yace a bawa marayu dukiyarsu yace a bawa abin nan mata sadaqatihinna sai anan ya bayyana cewa wawa ba za a bashi ba as-safi wawa ba za a bashi ba wa ghairil baligh da wanda bai balaga ba za a bashi ba sai wannan ayan ta duba tana tabbatar mana cewa wanda aka bashi wasiya ya tsaya ya doge subutul wasi wal wali wal kafin lil aitam fa'ida ta biyu wane ne safihi mun fada shi ne alladhi la yuhsinu tasarrufa fil mal wanda ba zai iya juya dukiya da kyau ta yadda zai kawo mata riba ba sai dai ta nakasa wannan shine wawa wanda gurin riba ya fadi gurin faduwa a rasa inda kudin suka shiga karka bashi kar a bashi kudi wannan shine wawa ko da shekara 100 ne ko da shekara 100 ne sannan duk warewan yaro da ya iya juya kudi in kuma karami ne shi ma hukuncinsa hukuncin safihi inda karami ne na so da Allah ku rike duka wa'annan bambance-bambance komi kwakwalwar yaro amma dan shekara goma sha ɗaya sha biyu mun gane hukuncinsa ɗaya da wawa ba za a ba shi kudi ba duk shekarun babba inda wawa ne hukuncinsa ɗaya da yaro ba za a ba su ba shi yasa ya ake bambance wawa da wanda ba wawa ba shi wawa shekaru ne yake sa ka gane wawa yaro kuma ƙarancin shekarunsa shi ake ba shi hukuncin wawa amma shi kuma ƙur'ani ya kira shi za'ifi da'ifi aka kira shi domin zai iya zama yana da kwakwalwa na masifa a matsayinsa na yaro harkar ai harkar bincike harkar waye zai zo yanzu ya karanta maka yadda ake kasuwancin network da waye da waye da waye amma da'ifi ne shi sa a sura ayatul day fa in kana alladhi alayhi alhaq safihan aw da'ifan kaga sai aka raba su biyu wannan safihan babba wawa wannan da'ifan karami mai hankali dukan su ba a yi musu da shi safihan aw da'ifan can kuma kace wala tu'tu sufahaa manya kenan amma ba shi da kokolwa wannan kuma ga kokolwan amma da'ifi ne فإن كان وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل كاجا أنا سو ولي سنين زي مسا شي بدا أبرشي يبا to aka tabbatar da wilaya ala safi kamar yadda aka tabbatar da ita akan da'ifi duk wayannan ba za a ba su dukiyan su ba wala tutu sufaha amwalakum kaga kenan ayan ta bambance mana sufaha akwai wayanda fi ma ma'anahuma ko kuma fi ma ma'anahum shine sufahari shine yara karami kanana to shi yasa ake cewa wal qalamu marfu'un an ghayril baligh ko wanda ba baligi ba babu alqalami a kansa fadammu wal haraju manfiyani anhu da dammu da haraj an kore su ga wanda aka dauke masa alqalami to malamai sai suka yi ta sabani da za a samu kuskure wawa sai ya dauki dukiyar kuma ko yaro karami sai ya je ya yi saye da sayarwa shin wanda suka saya sun sayi banza ko za a warware cinikin fasala ce fikihiyya kuma tana da muhimmanci a za a rayuwar mu ta yanzu kana da kudi ka hana yaro ya tasarrufi a ciki sai ya dauka ya ga gurin da za a yi samun riba sai je ya sa kudin sai aka sai kaya sai aka gane shi ya je sai da wannan kayan wannan cinikin ya zartu ko cinikin bai zartu ba alamai sun yi sabani da yawa af'alu safi qabla al-hajari alai to duk da cewa shin safihi da kuma yaro karami sai an zo an sanar da ku a gidan rediyo cewa wannan ba za a yi mu'amala da shi ba ko kuma a'a ku ne mukallafai aka ɗora muku nauyin ku gane da wa za ku yi kasuwanci ya yake kai aka ɗora wa nauyin da wa za ka yi mu'amala ka gano kafin ka yi ko kuma shari'a ce za ta fito ta ce wane ba za a yi mu'amala da shi ba daga ranar da ta sanar ko an sani ko ba a sani ba in an yi za a warware wanne ne ɗaya duka biyu ne duka biyu ne an ɗora maka nauyi ka san da wa za ka yi sana'a da wa za ka yi saye da sayarwa kai baligi kai mukallafi karka yadda kai wani aiki wala ya hillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukum Allah fihi a'malu abin nan amalul mukallafin har wanda za ka yi saye da su sai ka san hukuncin su to wani shin ya dace in yi saye da shi da sayarwa da shi waye ma tukunna zan yi kasuwan da shi wane ne ma tukunna nake magana da shi kai ka san wannan in ka baka sani ba ka je ka fada hannun da ba shi ba to zaka kwana a ciki na'am yawwa yawwa wannan 100% ma irin irin irin irin case din nan yawwa practical case study kware da gaske na san issue kaga kenan an wato ana karatu ko wani karatu ma ya kama da aka sanar sai wani ana yi sai ce ashe abin da na yin nan ma hakan ne fa dole ka taɓa wane ne shi a ina yake ya tasarrufinsa na kuɗi ya amanarsa ya iya karɓan yanzu ni kuɗin da aka zo za mu yi rubutun nan ya ma iya rike kuɗi ɗauki waya ka buga wane ni wane ne ya zo fa tambayan kaza a gurina kana tambayan ɗaya biyu wani zai yanzu haka muna kotu da shi karka karka yadda mun gane to malam fiqh suka yi sabani wasu suka ce kamar masabar mutum malikiya magana ce mai kyau suke da shi mun gane afalu safi qabla al-hajri alai malik da jami'u ashabihi banda ibnu qasim suka ce inna fi'l as-safihi amruhu kulluhu ja'izun hatta yadriba al-imamu ala yadihi yau imamu malik ya tafi layin da ya saba ka'idar imamu malik na ce wawa duk abin da ya je yayi ya halatta za a zartar da kasuwancin babu warwarewa wannan ya saba ka'ida ta imamu malik shi ya tafi akan haka amma ibn al-qasim da su imamu shafi'i suka ce af'aluhu ghairu ja'iza wa illam yadrib alaihi al-imam ko da shugaba bai zo kotu bata zo ta ce wane yana da matsalan saye da sayarwa kar ayi alaka da shi ba ko kotu bata yi ba kai ya dace ka je ka bi bincike suwa nake kasuwanci in zaka yi aure ba zaka yi bincike bane to wanda zaka yi kasuwanci da shi ma sai ka yi bincike suka ce saboda haka in ba in aka yi baka yi bincike ba aka yi an samu matsala kisa asbag yake ta in kana zahirar safahi fa af'aluhu mardudun idan wawancinsa a fili yake yana tare da sayyidina al-qasim amma idan a boye yake ba a gane ba to wannan za a ga kuma ya za a nemi mafita wannan na kawo shi ne gaskiya saboda halin da muke ciki al'ummar mu ake bincike da wa za a yi alaka wa'atu wala tusufa amwalakum wawaye kada ku basu dukiyarku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم wa kafa billahi hasiba Allah subhanahu wataala a wannan aya yake cewa wabtalul yatama to yanzu marayun da yara kanana yanzu kun gane suna da hankali za a iya ba su dukiyar to su ma tun da haka ma ba su ma ba lokaci da za a ba su ba Allah ya ce wabtalul yatama to amma sai kun yi musu jarrabawa a kwakwalwansu zalika qubayla wusulihim sinnal bulugh wabtalul yatama hatta idza balagun nika ba ana nufin sun balaga ba ai in suka zo dab da balaga lokacin da suka kai kuna ganin alamun za a iya basu waqtabiru afhamahum sai ku fara musu jarrabawa wannan a gida za a fara fa haka za ku zauna da su kuna tambaya da kake jefa wa yaro tambaya yanzu da za a yi kaza in ka samu kaza ya za ka yi yanzu misali ka ce masa yanzu wane a ce dukiyar kannan da muka sa wane yana juya ta rana tsakai ka maka ribar miliyan goma in dauki miliyan goma nan in baka in ce kai maka je ka fara juyawa ya za ka yi ta sai ya ce maka ai kana ban miliyan goma nan kaga alajin nan da yake gari kaza ai haka zan je dauka in bashi duka ya sa a cikin kudinsa ana daga nan an samu matsala kawai ka san shi to sai ka dawo ya balajin nan kika za ku haɗa gwiwa ka san shi ne ya kai ka san shi ma ci ai na samu labari to da problem the problem amma ce maka yanzu 10 miliyan ai kana bani ita abu da zan fara shine a ɓoye min 9.5 tunda na yadda su aka ba 500,000 su za a saya min kaya amma abba kafin a saya min ka hada ni da wane mana in je in yi wata uku a yanzu yaro yana da hankali zai je fara 3 months na training sannan kuma 500 za a fara saka masa shi da kansa ma ya fara gaya maka kuma kai ma dama haka ake so ka yi ba duka ba to za ka fara masa jarrabawa ta baki waftalul yatama sannan malamai suka ce a wajen aliftila wajen jarabawa da za ka musu sai ka bincike addininsa don in addininsa mai kyau ne zai yi lidin ɗinsa zuwa ga abu masu kyau riko da addininsa abinnan ɗinsa cakudonsa da masu addini mun gane da kuma yanayin yadda zai ke gyara dukiya duka sai ka masa jarabawa anan to za ku jarabawa hatta idza balagun nikah ai hat ila an yasilu sunnal bulugh har sai sun kai shekarun balaga suna dab da balaga ka fara musu har su kai lokacin balaga fa idza balagul huluma idan suka kai lokacin balaga mun gane ko fa in anastum minhum rushdan in kuka fara fahimta da kula cewa yanzu kuna gaba laifi kwakwalwansu ta kai yadda za ku mika musu dukiyarsu kun gane cewa sun kai abin nan ma'ana sun kai sunnin tasarruf suna da husnul tasarruf suna da ƙudura ala islahil amwal ko kaga haka to wannan farfau ilaihim amwalahum ce sa a can ma cewa Allah ya wala taqrabu malal yatimi hatta idza a illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu har sai ya kai lokacin da shekarunsa da kwakwalwarsa tana da nuduj kwakwalwan ta kai yadda za ta iya juyawa da dukiya annai huna ana ta'arrudu limalil yatimi bi ayi wajhin fihi idrar fatwa ilahi amwalim to nan sai ku ba su dukiyar su wala ta'kuluha kada ku ci musu dukiyar su kun gane ko kar ku ci musu dukiyar su ay la ta'khudhu min amwali tama shay'an min ghairi haja kar ku karbi komai daga dukiyar marayu ba tare da bukata ba fata cewa zuwa bi zalika ila ghairi ma abahu Allah ku wuce gona da iri abiya abinda Allah ya halatta muku kar ku ci israfan ku taba ta hanyar barna ba ta hanyar islah ba idan akwai wani uzuri da wata bukata zaka iya tabawa kamar kana juya dukiyar dawainiya na kai kawo akan dukiyar ka taba babu laifi amma ka taba dan ka more wala ta'kuluha kar ka amfana da ita israfan ta hanyar morewa wa bidaran ko kuma kai gaggawa ka ci israfan wa bidaran can ka ci ta hanyar morewa ta hanyar barna nan kuma bidaran kai gaggawa an yakburu wai bari in sauri kafin su yi hankali yanzu na ci abin da zan ci kana tsoron kansu girma dan yanzu ba san me ake ba yanzu da Allah maraya dan shekara bakwai shekara shida an baka miliyan 150 nasa me sani amma yana kaiwa shekara 22 ya fara ganin ƴaƴan da ba marayu ba tunda suna gaban babansu an musu training an yi kaza sun fara juya kudi yanzu kwakwalwansu za ta fara zuwa ni nawa aka bar mana ni abubuwan da aka bar ya suke to haka ce bari kawai in samu na more kafin ma su girma abinda zan yi zalunci a ciki abinda za a yi kaza karka yadda ka yi haka imam al-bakawi yake cewa abinda ake nufi wala taquluha israfan wa bidaran ay la taquluha ya ma'ashar al-awliya israfan bighairi haqqin ba da haƙƙi ba ka taba wa bidaran ay mubadaratan ay yakburu ku yi ta gaggawa ku ci don kar su girma har a zo lokacin da ba za ku iya ci ba su da kansu ma za su yi blocking ai la tubadiru kibarahum ai kar ku ku wuce kar ku riga girman su girma ku wuce girman su ku ci don kar su girma su hana ku yanzu suna lokacin da ba za su iya hana ku ba ba su sani ba ma kar ku yi aiki da rashin girman su ku zalunce su a rike min nan gurin da Allah ya hana ka cin dukiyar marayu sai baka way out wa man kana ganiyan falyasta'fif in kana da dukiya to me sai ka je ka taba na wasu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf in kana da kudi kudin marayu suke hannunka ai kai zaka kara musu in ba zaka kara ba to ka wadata da naka nasu ka kiyaye musu in kuma kai fakiri ne to ba a hana ka ci ba amma ya zama bil ma'rufi kamar dukiyar mai gida ne da ya rufe a sto ya ƙi ba wa mata kuma ya bar mata ki ya ce karki kuskura ki taba shari'a ta ce in baya nan kuka cinye ɗan abin da ya baku ki taba ko ba da izininsa ba amma bil ma'arufi na iya abin da zai biya muku bukata na iya abin da uzuri ta sa sai an taba to haka yi ma dukiyar maraya za ka ci bil ma'arufi a idan akwai haja akwai bukatuwa za ka ɗauki dukiyarsu na abin da shari'a ta yadda da shi misali kai talaka ne kai talaka ne hannu baka hannu ƙwarya da kar kake ciyar da su marayu kuma duk kai kake bubbugawa sai zama na yau ka yi wata shida kana ciyar da su kuma a dukiyarka yau kuma ya zamana da kai da su duka yau ba za a ci abinci ba kuma ka yi iya ƙoƙari ba ka taɓa dukiyarsu a nan wajen ba laifi ba ne ka ɗan taɓa wani ɗan abu da za a ƙara cefanen da za a tura a ciyar da ku da su gaba ɗaya wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf imamun nasa'i ya ruwaito hadisi wanda shek albani ya inganta hadisin haka ma abu dawud ya ruwaito shi hanyar abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai annabi ni talaka ne ba ni da kuɗi amma kuma ga marayu a karkashina sai annabi yake ce masa kul min mali yatimika ghaira musrifin wala mubadirin yace ka ci daga dukiyar marayanka amma ba wai fa ta hanyar barna ba ba kuma ta hanyar wai ka ci ka gaggawa dan yanzu suna kanana kar su zo lokacin da sun san ma me ake taba musu a dukiya ba a'a ka ci saboda bukata غير مسرف اي بلا تجاوز ولا ولا ولا تبذير ولا مبادر كما اي لا تعجل لا تعجل لا, تع... لا تستعجل بالاخذ خوفا من ان يكبر اليتيم kar kai gaggawa dan kana tsoron kar su girma wata ruwa ta ce wala muta'athilin wala muta'athilin ay la tashma min malil yatimi malan li nafsihi wala yattakhidhu aslan wa tharwatan da'ima ma'ana ta, ta wannan hadisin dai shine ya halatta ga maraya ai ga mai kula da marayu in shi fakiri ne ya amfana da dukiyarsu bil ma'ruf gwargwadon bukatuwa tare da kiyaye uwar kudin malamai sun yi ta tafsili menene gwargwadon bukatuwa din wasu ka ce ba ma fa asalin uwar kuɗi ake ake taba bukatuwar ba ana juya masa ne ribar da ake samu ne ake fitarwa duk da haka dai Allahu alam wannan ayan tana nuna mana halaccin fakiri ya ci dukiyar maraya bil ma'ruf tana nuna mana haramcin cin dukiya bi gairi haƙƙi tana nuna mana girman amana da kuma karka zama mai aiki da dama ta hanyar zalunci to sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim ranan da suka girma din nan wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu menene ayan nan da muke ciki wabtalu yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan in kuka fahimci sun shiriya fatwahu ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyar su to nan din fa idza dafatum ilaihim amwalahum in za ku ba su dukiyar su fa ashidu alaihim ku nemi shaidu ku nemi shaidu wane yaran nan yanzu sun girma alhamdulillah na saka su na hada su da wani kasuwanci wanda na dora su da kasuwanci tare ya yaba min su ya ce wallahi hannunsu ya fada za a iya ba su kudi to yanzu dukiyarsu zan ba su rabi don su fara juyawa sai a nemi shaida to galibi kuma dama za mu iso wal yakshan lazina lautar komin karfin zodatan zai afan za mu iso ta dukiyar maraya a lokacin rike ta ana so ka nemi shaidu da kuma wanda za su taya ka aiki to wayanda suke taya ka aiki a dukiyar marayun nan lokacin da za a bayar kuma sai ka gayyato su to ga yadda fa muke tafiya da ita ku duk abin da ake yi kun sani yanzu za mu ba su sai a sake rubutawa a yi band a yi bunut ko a yi wannan bunut ɗin a rubuta band kaza ga yadda aka yi ga yadda za a yi ga yadda aka yi ga yadda za a yi ga yadda aka yi ga yadda za a yi karkashin karban dukiyar ga dokokin da muka sato yanzu a bayarwa ma ga dokokin da muke so mu daura a kai kun amince kun amince kai da za a baka dukiya yanzu za mu baka wannan za ka fara aiki da ita ba za ka dawo ka karba ba sai bayan lokaci kaza kuma sai ka ba mu report dan za ka bashi ba shekin na ko ba za ka bibiye shi ba ka sa masa ido sosai marayanka ko motsawa yayi bakin hanya ina ka je me yasa ka fita baka gaya min ba saboda yadda za ka yi wa 'ya'yanka haka ake so ka yi wa wanda kake goyon ba kake goya shi kar ka raba ko kaɗan balma wani lokaci ka tsananta masa fiye da yadda za ka tsananta wa 'ya'yanka saboda yanzu ɗanka in ya fita aka doke shi allah ya tsare wani abu na tsotsa ya same shi dama dama amma wannan ba na wannan ba biological bane yana samun matsala zaka bada kofar da al'umma za su abu na ce idan ba ɗansa bane ma bai damuwa da inda ya je ba ba abin da ya dame shi ai ya dace a ce da in ya fita a san ya fita to sai ya kawo report yanzu wannan dukiyan an bani ita yau wata bakwai na zo da rahoton kaza ga yadda aka yi a kudi ya yi to za a kara masa sai ka sake nemo wa'ancan abin nan tim din naka in kun ga dama ku kara wasu masu zama shaidu kuma yadda ake hada tim na harkar marayu shine sai a duba ɗakin kaza misali yanzu yaro ne namiji babbansa na bangaren uba bangaren uwa iyaye mata a samu abokanan baba a samu manyan gari masu mutunci masu daraja masu kima a saka sai a nemi kuma wayanda suka iya lauyewa in an samu matsala za su lallauye a dawo a haɗu a layi ko? wadda za su ba ku shawari na shari'a lawyers ba za su gaya muku son samu a nemi har waɗanda suka san harkar kuɗi economics da kuma masu harkar accounting a saka su a ciki wannan za su faɗi ƙa'idodinsu na kuɗi lauyoyi za su faɗi ƙa'idodinsu na na shari'a wala in ana haka za a zauna lafiya musamman discipline na lauyoyi da discipline na masu kuɗi wannan in kada soje guda matsala za a yi ta samu to matsalan kuma muke so menene matsala lauya yana kallo zai cin dokar mu ta yadda da haka ba in za ku matsa ni zan fita daga kwamiti din nan ni ba zan yadda a yi wannan da ni ba mai harkar kudi zai ce a bai kai a saka masa 20 miliyan a yanzu ba a iliminmu ya dace ku bar shi da 5 miliyan ne dattije kuma su kuma za su hango su masu ba da nasu babba da kawo ko su kuma suna wakiltan bangarori da yawa bai za ta fatu ilayin amwalin fashidu alayhi wa kafa billahi hasiba idan kuka yi haka to wannan kuma sauran sai ku bar wa ubangiji inna allaha yakfi an kulli ahadin akhar min ash-shuhud nan kuma sai ku bar wa Allah sauran al'amari din mutane wasu sai kun gama kwamitin an gama ku ji ana zagin ku alayi wa kafa billahi shahi hasiba muhasaba wa shahadatan wa riqabatan ala awliya al-yatama ubangiji kuma kai ne zaka karasa min sauran fa'idodi na tarbiya a gurguje zan tafi kai tsaye zan tsallake ayoyin da muka yi jiya saboda na farfada zan tabo ayoyi na yau malam mustapha malam ali ko ne masu rubutu wa'annan ayoyin za mu samu su manyan ka'idodi wanda za su taimake mu a shari'a mu samu sauki sannan mu gane addininmu addini ne mai taimakon mu ta hanyoyi da yawa da yawa suka ce annallaha idza aghlaqa baban min harami kaida ce ubangiji in ya rufe kofa ta haram baddalahu bi abwabin min alhalali taysiran wa rahmatan Allah sai ya kawo maka kofa kuma ta halal dinta wacce za ta yi substituting din wancan da aka hana ka saboda rahama saboda sauƙaƙa wa al'umma lahir malan wa tasdidan ba wai don wancan din an shaddada maka ne aka haramta maka ba akwai akwai sako da aka isar maka wannan rahama ta addini mu kenan yanzu har ikhtilaful fuqaha din nan sabanin malaman fiqh din nan ai ba karamar rahama ce da ni'ima ba ikhtilaf al-far'i al-fiqhi rahama amma al-aqdi azaba ne wannan ba ba ba a ma itibari da shi to bari mu dauko misalai daga qur'ani sannan mu dauki misalai daga sunna zamu ƙara gane kyawun addinin mu duk wayannan constitution da ubangiji ya sa mana na harkar marayu harkar yara ƙanana harkar kaza kai ake yi wa tattali in aka haramta ka kaza sai an baka kofa zaka iya hakura da haram din ba haramun da za a haramta maka ita face akwai kofar da za a nuna maka zaka iya wadatuwa daga ita yanzu nan gurin harkar marayu da mata Allah ce mana yawa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama nan ba an hana ka ba kenan an hana ka karka auri abin nan mareniya da kake gaba zaka iya bata sadakin da in wani ne yazo zai bata ba zaka zalunce ta in kana jin haka to sai Allah ce fanki ma za balakum minan nisa'i masna aba baka wai out ba an baka mafita an haramta maka can aka baka wata hanyar da ta fi can ma in baka yi sa'a ba Allah subhanahu wataala da ya hana cin dukiyar marayu wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu karka ci dukiyansa sai Allah ya ba mu mafita wa man kana faqir wa man kana ghaniyan kana da dukiya kai hakuri wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk wanda ya kame daga wani abu ko na halal ne ma ka wadatu daga naka ka ika je ka nemi halal din da wasu ne sai ka zubar da mutuncinka Allah zai buda maka sannan sai game da makiri kuma wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf idan fakiri ne kuma sai aka ce ka ci amma bil ma'ruf karka yi zalunci da aka hana ka zalunci sai aka nuna ba wafi completely ba za ka taba dukiyar ba ka taba ta a gurin da ake ga akwai bukatuwa kaga an haramta ka can aka dan baka yar kofa riba wannan a fili ma take ai a halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya haramta da Allah ya haramta ce riba sai ce to ai kuma wallahi wallahi wasu kasuwancin da yawa sun fi samu fiye da riban yanzu kun san da cewa non-interest banking ya fi waɗanda suke karɓan ba wanda suke karɓar riba samun riba kuna sane da wannan ka je ka duba sukuk mai faru a sukuk ja'is daga buɗe ja'is zuwa yau taj bank daga buɗe shi zuwa yau non-interest banking ne amma kofofin da Allah ya basu sai ya fi ma haɓaka kuɗi fiye da interest banking wallahi harkar murabaha masifar kuɗi da waɗannan bayan Allah suke samu a murabaha wallahi ya fi wasu kofofin riba da bankunan riba da suke samu murabaha ba kaɗai ba ce ba zan ce kaɗai ba murabaha kaɗai ba za ka kira ta kaɗai ba sannan 'yan kasuwa nawa ba su yadda da wannan harkar riba ba amma ubangiji ya haɓaka dukiyarsu fiye da masu cin riba to saboda harrama Allahun riba wa a hallallahu bai'a Allah sai baka mafita zina haramun ne ba ma zinan Allah ya hana ba wala taqrabu zina kusa da ita ma karkaji sai Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aura ga sunan kace kace ba daya kace kai ba matna wa thulatha wa ruba Allah ya baka wannan kofa din ya haramta maka can ya baka mafita giya da caca ubangiji yake ce fajtanibuhu ku nisance su amma da Allah ya tashi ba abu biyu ne fa kada ka haramta maka abu biyu karka sha giya karka yi caca sai Allah subhanahu wataala ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku bar wa'annan biyun ku je ku ci duk wani sauran mai kyau ne yanzu mashayin giya abu ɗaya fa aka haramta masa ruwa ɗaya aka haramta masa a lokacin da yanzu in za mu kirga za mu kirga ruwa sama da ɗari da suka fi giyarsa daɗi wanda Allah ya tanada masa kaga Allah ya bashi badil mai kyau in na gargajiyan ne ga sunan kaca-kaca kana da tsimi kana da kunun zaki kana da zoɓo kana da faro-faro kana da garau-garau duk kana da su duk an haramta maka kwaya ɗaya ne aka baka wa'annan an ka dawo na al'adanci yanzu in ka dawo ba na al'ada ba kamar ba za su girgu ba types of minerals minerals wane ne sunansu abin nan soya eh soft soft drinks soda soda sorry sodas kala nawa ko coca-cola wane ne cola wane ne cola wane ne cola ko suna nan da yawa mirinda wane ne da da da suna nan suma kaca-kaca ɗayan nan fa kawai aka haramta maka sai aka wahalar wa kulu min tayyibati ma razaqnakum in ka zo sunna in ka zo sunna annabi cewa yake cewa babu abin da zaka bari don Allah face Allah ya canja maka mafi alkhairinsa ko da Allah subhanahu wataala ya haramta kallon mata wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ko wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna sai Allah ya bada mafita ya ma'ashirar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj nan yanzu kallo kake ido ne kawai yake kallon shirme to nan kuma gaba daya an dauke gaba an baka ita gaba daya complete can kwakwalwa ne kawai take sauwar jahilci tunan kuma aka ce auro wata ma gaba ɗaya ka zo kaji a gidanka ba shi kenan ba ubangiji a sunna yake ce ya haramta mana roƙo ya ce duk wanda yake roƙo ran tashin alkiyama zai zo kwarangwal babu nama a kansa a jikinsa to da Allah ya haramta mana roƙo sai ba mu hanya ya ce li'an ya akuza ahadukum hablahu fayahtatib ɗayan ku ya ɗau igiyansa ya je ya yi itace ya sayar khairun lahu mini ayyan yasa ala nas cin masa alkhairi ya roƙi mutane a tsahu au mana'u sa iya bashi a walakance sa iya hana shi walakanci kan walakanci kuma zaka ga kato kato ya je yana bin kofar gidan mutane yana roƙo a lokacin da gurgu ya je yana yin fakanaiza yana samun kuɗi hankalinsa a rufe kada ya haramta ka abu sai a baka abin da ya fi wani wallahi na rantse da Allah roƙo ya fi zuwa yin itace wahala wallahi ya fi zuwa itace wahala zuwa itace kana tafiya kana nishaɗi kallon bishiyoyi kada ya isa ya cire maka depression tsuntsayen nan da za ka gani kwakwalwarka ka tambayi masu noma ka ji daɗin da ake a noma noma a halin da ake cikin nan na zalincin kasar nan wata tsiya ake samu a noma tsiya tsayar mai ake samu amma zai je ya yi noman ya faɗi yana gama faduwa kuma yana shirin wata shekara wallahi ne yanzu jiya nake lissafi a gidana nace ni kan dawata ya take karewa ne shekara biyu fari wannan shekara biyu gonan nan na kasa cinye dawan nan wallahi tallahi na yi na yi na cinye ta ita ce kar kuma ka ce ai kai kana bugata ba so nake ta kare din ba ina ta tuna albarkanta ne kuma dawa muka yi wannan noman malam mustafa da kai ne ba faduwa muka yi ba shinkafan faduwa dawan faduwa ko ba haka bane amma wallahi albarkanta na rantsi da girman Allah ya fi 100% last year da ita aka yi mana kunun azumi muka sha ƴan bayin Allah suka sha wannan shekarar da ita ake mix ga in ci tuwanta mai daɗi gona ta ne ban sa taki mai yawa ba babu bala'i a cikinta halal ne hani'an mari'an noman ka ne yanzu zoban da ka kawo min na wannan shekarar ne ko na waccar ne na wannan ne ba kuma ba mamaki haka dai noman aka tura kuma kana shirin wata shekara ba haka ake halal ɗinka tana da daɗi yan uwa to haka Allah subhanahu wataala yake ba mu irin waɗannan ka'idodi ne fa'ida ta gaba duk wanda Allah ya bashi shugabanci kar dan kai kana kan kai kake shugabantar sa kake gaya masa bakaken maganganu maganganunka su zama ba su da kimantawa mata ne ɗa ne ofis ne wanda suke karkashinka duk wanda yake karkashinka dan yanzu yana karkashinka ba shine ke nuna kamar ka walakanta shi ba wata hikima ce ta Allah ya sa shi a karkashinka na taba gaya muku da cewa akwai mutumin da muka muka tafi gona tare da shi wallahi sai da nayi hawaye sai da nayi hawaye mun je gonan sa sai yayi phone pip pip yana jiran mai gadi ya zo ya bude kofa mai gadi bai zo ba pip sai a cikin mu wani ya fara surutu wannan mai gadin kaza sai wanda mai asalin gonan sai ce kai baki wannan magana me muka fi shi a gurin Allah Allah ya sa shi zai ke bude mana gate akwai matsala akwai matsala dan mutum yana karkashinka da me ka fi shi a gun Allah ya dawo da shi karkashinka wala mutumin nan sai tashi zai je bude gate sai duka aka fito wallahi sai gashi sai aka ce sai je bude gate din muka shiga da mota muna shiga kuma mun tsaya sai gaban Allah nan ya fito daga ban daki wanka ko menene ko yayi ne ko yayi ne ko yayi ne sai ce wani yau kai nisa ce wallahi na shiga kaza kaza kaza kaza kaza to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufan in kun hana su kudin su saboda maslahan kansu karka zo ka ce kai wani irin mahaukaci ne karka na hana ka ne fa saboda amfanuwan kanka saboda a a ka hana shi don amfanuwan kansa maka masa magana da zaka fahimtar da shi wannan musulunci mu ne koya mana wannan abu to shi maraya in za a ciyar da shi a dukiyarsa ba ake ciyar da shi kai da kake kula da shi a dukiyarsa ne sai dai idan kana da dama kai ai mai kudi ai an ce ka taimaki fakirai ko ka taimaki miskinai to barkar ma ka wannan a taimaki wayannan ko to akwai fakiri da miskini da ya wuce maraya da yake karkashin ka to sai ka ajiye masa dukiyarsa duk da shari'a ta ce a ciyar da shi a nasa sai ka ajiye nasa sai ya ci a gidanka sai Allah ya baka albarka a gidanka duk wasu abubuwa na haƙƙoƙi idan muna tsallake kafa muna muna bari mu ce mu gara mu mu dora akan haƙƙin haƙƙin mun haƙura da shi to Allah zai baka albarka zaka samu albarka wannan hadisin yake nuna mana haramun ne waliyi na mata ya taba sadakinta haramun ne duk da cewa ayar karatun jiya ne wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihla karata ba karatun jiya ne to Allah subhanahu wataala sai muka yi ce mana aya ta gaba lirrijali nasibun na'am للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم الله سبحانه وتعالى يكي من للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا me sababin wannan ayar anan a cikin jerin nan inna dhukura wal inatha maza da mata yastawuna fi asalil warasa suna tare ne duka a asalin gado duka za su ci gado fakullun yanalu min al-irti qistan wa hissa kowa yana da rabon yana da rabonsa mimma khallafahu al-mayyit na abinda mamaci ya bari wa in tafawat bihasabi ma farada Allah duk da cewa akwai bambanci a gurgudo Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal aqrabuna maza za a ba su rabo na abinda iyayensu ba uwa ko uba ya rasu ko kuma ‘yan uwansu na jini wansa ko ƙaninsa ya rasu to haka su ma mata suna da irin wannan rabon da aka ware musu min maƙalla minhu au kasura mai yawa ne ko kuma kaɗan ne Allah subhanahu wataala a nan wajen da ya nuna mana rabo na mata da rabo na maza ko wani zai iya cewa ai annan nisa'a wal wildan laysa lahum nasibun illa min al-mal al-kathir zai cewa ai mata da da yara babu wani rabo da za a ba su sai in dukiya tana yawa sai Allah ce min ma qalla minhu aw kathura mai yawa ne ko kadan ne lalle suna da kaso da za a ba su hmm? kun san a can jahiliya ba a ba wa mata gado ba a ba wa yara ƙanana gado saboda ba za su iya yaƙi ba in wani abu ya taso ba su da katabus ba ligai maza kadai ake bawa to sai Allah ya ce min maqalla minhu aw kathura me yawa ne ko kadan ne duka kowa za a bashi rabon sa nasiban mafruda da Allah subhanahu wataala ya ce maza za a basu rabon gado mata za a basu rabon gado duk yanzu an yi ta mana magana marayu ne a baya ai an ga mana karku basu dukiyar su karku yi kaza karku yi kaza karku yi kaza to kusan dukiyar fa maza suna da haƙƙi mata suna da haƙƙi kowa yana da haƙƙi wanda mamaci ya bari nasiban mafruda wani rabo ne wanda Allah subhanahu wataala shi ya saka shi anna li kulli min adh-dhukuri wal inathi nasiban fi qalil al-irthi wa kathirihi to nan Allah subhanahu wataala da ya ga mana da kadan da mai yawa duk za a yi bayyana anna zalika nasib sai Allah ya bayyana mana wannan saka wannan rabon da yayi ba fa al'ada ake bi ba na cewa wacce tunda bata yi kaza ba za a bata ba ba kaza ake bi ba a'a nasiban mafrudan min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan Allah ne ya ayyana shi ya faɗi kowa ga irin rabon da za a bashi imam al-qurtubi yake cewa qala ulama'una malamu suke cewa fi hadhihi al-aya fawaidu thalath wannan aya akwai fa'idodi guda uku na daya bayanu innatil mirath wa hiya al-qaraba an gaya mana me yasa ake gada abin da yasa ake gada shine yan uwantaka da kusanci na jini na biyu umumul qaraba kaifa ma tasarrafat min qaribin aw ba'idin sannan dukkan kusanci na ƴan uwa ne na kusa ne ko na nesa duka za a gada na uku ijmalun nasibil mafrud sai aka dunkule raban ba a faɗi ya ake rabansa ba kawai an ce nasiban mafruda ba a gaya mana namiji nawa zai ɗauka mace nawa za ta ɗauka wane nawa zai ɗauka amma sai aya ta gaba da za mu samu yau ko kuma gobe za ta bayyana mana kowane rabo ga yadda aka bashi rabansa na wai za hadal qismat وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله سبحانه وتعالى ke cewa wai da hadaral qismata to wannan rabon da muka gaya muku ya ku waliyai da ƴan uwan mamaci da waɗanda suke kusa da mamaci yanzu mamaci ya rasu an ce maza da mata da manya da ƙanana kowa yana da rabo to lokacin da za a zo rabo din wa idza hadaral qismata ulul qurba idan ƴan uwan mamaci da ba su da gado su da Allah ya fada in suka zo gurin rabon wal yatama ko kuma marayu na wani gida daban suka zo wajen rabon wal masakinu ko kuma miskinai suka zo gurin rabon farzuquhum minhu to kudan ba su wani abu su ma a ciki ku ba su ko in an zo rabo can ƙarshe abinda ya ɗan saura na sama da za a zo a yi dubi-dubi a ce a rabar wayan nan da suka zo ko kuma tun kafin a raba a yi musu sannan wa ƙulu da hun ma'arufa ku gaya musu magana mai daɗi idan ba za su samu rabon ba in dukiyar da za a raba ɗin 'yar kaɗan ce to gaya musu magana mai daɗi ko kuma mai yawa ce lokacin da za a ba su a gaya musu magana mai daɗin da kar abin nan manduwal aza ya shigo gori ya shigo a ciki imamul kurtubi karkashin ayan nan yake cewa akwai matsaloli da yawa matsaloli guda hudu matsala ta farko Allah ya gaya mana anna man lam yastahiqu shay'an irthan wa hadal qisma duk wanda bai da rabo a cikin gado sai ya halarci gurin rabon gadon kuma cikin ‘yan uwan mamaci ne ko marayu ne ko marasa ƙarfi wanda ba sa cikin gadon to Allah ce mana a girmama su kar a haramta musu kuɗin gado in dukiyar mai yawa ne a nemi uzuri kuma idan dukiyar kaɗan ce ta yadda ba zai yi a ɗauka a samma wasu ba wannan ayar aya ce muhu kama a magana mafi galibin maganin masu tafsiri aya ce tana nan hukuncin ta har yau shine ake nufi da muhkama ba a soke ta ba yanzu har yau duk wanda ya bar kudi ya mutu in an zo rabo to makwafta da suka zo gurin da yan uwa da suka zo tayawa da wasu ma wanda aka gayyato su wani ma yana can nisan duniya zace don Allah zo ka taya mu rabon gado ko kuma kai kwararre ne a rabon gado zo ka raba mana gado to duka wayannan da suka zo a dan cire musu wani abu a basu a basu wani abu malaman da suka zo raba gado in kaji wasu alkalin sai an fidda percentage ko ba wannan percentage kake fada ba ku ne za ku yi tunani wayanda suka mana wannan dawaine a dan basu wani abu matakar suna cikin wayannan jama'an yan uwanku ne da suka zo suka tsaya muku baffani kawunai su wane ne da su aka yi ta dawaine rabon gadon nan to ku ce a cire kudin an bar shi kamar miliyan 300 ne a cire kamar miliyan ashirin haka na me za su yi da shi su ne dai za su babbanin ne kuma za su dawo kan dukiyar da kuma su ci gaba da kula muku da ita yan uwan da su ne kuma za su yi ta zuwa kotu a wasu matsalolin da za su taso lauyoyi da malamai da aka kira suka yi wannan aikin in wani abata su za a ƙara nema dai makwabtan nan da su za a nema shaidan wani abu da shaidan kaza da shaidan kaza to a ɗauki wani abu a ɗan ba su farzu ƙohun mina aya tana nan tana aikinta har yau ɗin nan ba a soke ta ba wannan ita ce magana ta ibn abbas da kuma manyan tabi'ai suka tafi kamar urwa ibn zubai da sauran malamai wa amara bihi abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari lokacin da aka zo rabon gado yana cikin gurin ma sai da ya sa aka aikata duk da cewa akwai wata riwaya da'ifiya daga ibn abbas din ake cewa wanda take cewa aya an soke ta wannan in wasu suka zo wajen rabon gado a dan san musu wani abu an soke ayan aka ce me soke ta suka ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithl hadhil unthayayn ai Allah ya raba ya gama raba gadon duka a dukiyar bai ce a taba wani abu ba a'a yusikumullahu tana nan kafin a fara lidhakari mithl hadhil unthayayn da abinda aka faɗa a cire wani abu ko kuma in an yi nisa a rage wani abu ayar tana nan tana aikinta sayyid ibn musayyab da sauransu wasu suka ce ayar sokikkiya ne imam al-qurtubi yake cewa wal awwalu asaqu abinda muka faɗa na farko ita tafi inganci cewa ayan nan tana nan hukuncinta yana nan idan aka zo rabon gado a cire wani abu shi yasa ibn jubar yake cewa zayya annasu hadhihi al-aya mutane sun yi fatali da wannan ayar sai a bar wa mutane kuɗi mai yawa yaya da ƴan uwa a barin su kuɗi mai yawa amma a rabon gado ba za a san ma ƴan uwa ba wani ma za ka samu ɗan uwa da shi aka haɓaka dukiyan nan ta haɓaka yana daga cikin babban yaro na kamfani amma a zo rabon gado ba za a san masa ba ibn ibn jubair yake cewa ba aiki da hasan al-basri yake cewa walakinnan nasa shakku abinda yasa ku gaba a yi mutane ne sun zama marowata na bala'i ubansu ya bar musu dukiya dan uwansu ya bar musu dukiya baka san yadda aka juya ta ba baka sha wahala ba baka yi komai ba yanzu nan birgigib ta zo gabanka amma ka ki wasu su ci shi yasa imam al-bukhari ya ruwaito hadisi karkashin fadin aya madaukin sa wa idza hadal qismata ulul qurba wal yatama wal masakin yace hiya muhkamatun wa laysat bimansuka tana nan ba a soke ta ba a wata riwaya yace inna nasan yasumuna anna hadhihi al aya nusikat la wallahi ma nusikat walakinnaha mimma tahawana biha yace wallahi ba a soke ba mutane ne suke sakaci da ayar a bar musu dukiya mai yawa amma ba sa samma wasu lokacin rabon gado to yana ga dai kusan abin da ya dace mu faɗa a wannan ayar mun fada fassaranta ya fito idan aka yi mutuwa aka zo rabon gado waɗanda suka zo gurin makwabta da 'yan uwa na jini marasa ƙarfi marayu a tina su a ɗan san musu abin da mamaci ya bari wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh